ɗagawa sama in sake tafiya ajin masu nauyi bari in gayyato sakataren ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na ƙasa shehin malami mahaddacin alqur'ani mai girma malam kabiru gombe malam kasan Allah wannan masallaci ya samu wakilci ya samu abin da duk ya kamata a samu wajen me wajajen bude shi a kasancewa shugaba kawai ya shigo wajen buɗe masallacin to ita dai bid'a ta san ba ta da guri nan kuma wanda ke ta zuwa wurin aikin masallacin da ake yin su Sheikh Abbas je gane to wa'azi na buɗe masallaci tun daga jajibirin an ce malam Kabiru Gombe ne zai yi me yana cikin malamai masu yin wa'azi kai ka san da shi'a da da da ba su da guri insha Allahu ta'ala za a kadaita Allah mai girma da daukaka da bauta a cikin wannan masallaci tare da National Secretary Fadilatu Sheikh Dr. Muhammad Kabir Haruna Gombe akwai sakataren majalisa alaramomi na ƙasa alarama Nasiru Salihu Gwandu alarama nasiru saluhu wanda ka zo ka karanta wasu ayoyi daga alkur'ani mai girma kafin isowar dakta Allah madaukakin sarki nake roko ya daidaita harshen malam Allah madaukakin sarki ya kare mana shi daga kuskure Allah ya amfana da mu da abin da zamu ji alarama tafaddal mashkuran ma'jura kafin zuwan alarama muna wa alhaji abubakar na yaya board member na subeb a wannan jiha mai albarka barka da zuwa na hango ɗaya daga cikin manya-manyan mu a mataki na ƙasa dr amiru arugungu alarama tun da ka zo na yanzu alarama ke ce min ai gama wanda ya gina masallacin alhaji ibrahim ba gudu ga shi nan ya shigo ba gudu muna maka barka da zuwa alhaji ibrahim ba gudu ya riga ya shigo wannan guri muna allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi mala abbas jega na faɗi isowar shi tun ɗazu an ce min tare suke da sheikh abbas jega shi ma yana nan zuwa a yana nan zaune masha allah allah rama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلي عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هديكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدقدقت لعظمته الجبال الراسيه العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فآل لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام
أيها الإخوة الكرام البررة أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan farfajiya a harabar wannan masallaci na sunna a kuma cikin wannan gari na birnin kebbi yau jajibirin bude wannan masallaci officially wanda shugaban kungiyar jama'atu zalatul bid'a wa iqamatu sunna da kansa zai jagoranta gobe idan Allah madaukin sarki ya amince duk wanda ya zo wannan masallaci ya zagaya harabar wannan masallaci ya leƙa cikin wannan masallaci ya kalli gini na wannan masallaci da fila-fila na wannan masallaci da ƙofofi na wannan masallaci da wunduna da air conditioners na wannan masallaci da carpet-carpet na wannan masallaci kai ba sai an gaya maka cewa ba da karo-karo aka gina masallacin ba wani bawan Allah ne in ka fada da ka ce wasu bayin Allah suka da kirji suka yi wa Allah aiki shi to ina mai gabatar da addu'a ya Allah waɗanda suke aikin girin wannan masallaci ka cika musu alkawarin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yewa duk wanda ya gina masallaci hadisin Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man bana masjidan yabtagi bihi wajha Allah bana Allah lahu baitan fil janna duk wanda ya gina wa Allah masallaci ba dan raba kan al'umma ba ba dan neman suna ba ba dan duniya ta ce babu kamar sa ba ya yi kawai don neman yardar Allah to annabi yana masa albishir cewa shi kuma Allah ya gina masa gida a aljanna alhaji ibrahim bagudu ina addu'a Allah ya tabbatar maka da wannan alkawari na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gina maka gida a cikin aljanna kuma a yi ta ginawa Allah ya ta ginawa a ƙara ginawa Allah ya ƙara ginawa matan nan na aljanna da aka ce sun kai dubu saba'in kowace ta samu gidanta daban idan ma an har haɗa su oho ita dai hajiya in Allah ya yadda gidanta daban ba za haɗa ta da kowa ba ya Allah duk waɗanda suka bada gudunmuwa ta shawara ko ta dukiya ko ta ƙwarewa da gogewa ko ta nasiha da ƙarfafa gwiwa kai har da mu ma da muka zo muka ce masallaci yayi Allah duka tara muka rarraba mana gidaje a cikin aljanna Sheikh Abbas Jega ina taya ka murna me yasa nake taya ka murna shine Allah ya sa wa karantarwarka albarka a ƙarƙashin karantarwa irin wayannan masallatai suna na an gina su da yawa shugaban ƙungiya na jiha imam aliyu ladda bunza kamar yadda ka gode wa Allah akan wannan membari ka cancanci ka ƙara gode masa a ƙarƙashin jagoranci ka Allah madaukin sarki ya kawo buɗe wannan alkhairi da alkhairai da yawa da ba mu san iyakacinsu ba da Allah ya sa a ƙarƙashin shugabancinka muna addu'a Allah ya saka maka da alkhairi Amin.
kullum nakan fada a izala jihar Kebbi jiha ce ta musamman domin Allah ya yi wasu ajiye-ajiye a jihar da duk duniya- duniya ba inda ya wannan ajiye-ajiyen a jihar Kebbi a nan ne muke da Sheikh Abbas Jega a jihar Kebbi a nan muke da ɗan ɗan baiwa gangaren kafi gwani ya ce wa yake magana gwani ana magana gangaren gwani da cikinsa yake fal da shaku sakataren alaramomi na ƙasa alarama nasiru salihu gwando a wannan jiha ta kebbi a nan allah ya bamu imam aliyu ladda bunza dattijon nan da sai ya je bakin boda sai ka ɗauka zai wuce sai wayu ton sai a zo a sake bude sabon shafi shugaba Allah ya ƙara maka lafiya Amin.
a jihar kebbi a nan Allah ya ba mu mai gida sheik abubakar giro argungu a jihar kebbi a nan Allah ya ba mu matashi zakakuri zakaran duniya a karatun alkur'ani mai girma alaramma usman birnin kebbi a jihar kebbi a nan Allah ya ba mu matashi jarumi zakakuri a fagen da'awa malam umar jega mataimakin shugaban majalisar malamai na jiha ko mataimakin daraktan da'awa na ƙasa a jihar kebbi a nan allah ya bamu zakakurin nan mai murya karatun ƙur'ani mai makongoron ƙira'a idan yana fesa ƙur'ani sai ka ɗauka da zinari aka yi makongoron alƙali na gasa sakataren kungiya na jiha Yusuf Suru idan na ce zan yi ta kirgawa sai in kai gari ya waye ban gama kirgo su ba kowanne ɗaya a cikin su runduna ne shi kadai idan ka ɗauko shi ka aje shi sai kai kamar mutum ɗari uku ne aka dunkule a wuri ɗaya abinda wannan yake gwada muku shine wannan jiha jiha ce mai albarka ƙusoshin agaji na ƙasa da suke wannan jihar waɗanda babban darata na ƙasa duk abin da zai tare da su yake shawara irin su alhaji aliyu jega suna nan da ba za ka yi kirga su a cikin wannan jiha ba irin su matawallan digi ina ka fito izala ina za ka izala me ake izala in an gama sai a nufi ina yace sai a wuce izala wannan ni'imomi ne daban-daban da Allah maɗaukin sarki ya sanya a cikin wannan jiha muna addu'a wannan jiha Allah ka ƙara mata albarka Amin.
shi yasa ku Allah ya taimake ku ko gwamna na siyasa ba a haɗa ku da ɗan ƙwaya mutanen kirki Allah yake kawo muku masu kishin addini wannan alama ce da take nuna addu'o'in da magabata irin su Abdullahi Gwandu suka yi wa wannan ƙasa da wannan yanki Allah maɗaukin sarki ya karɓi addu'ar akwai wasu waliyan Allah da suke addu'o'i wa wuri yanzu kaga girman gari irin na jega zaka kirga shi cikin birane matasan birane a Najeriya amma ba za ka samu gidan giya a cikin garin ba gaba ɗayan shi ba gidan karuwai a garin ko da ƙwara ɗaya ba gidan caca a garin ko ƙwara ɗaya babu silma a garin ko ƙwara ɗaya ba gidan suduka a garin ko ƙwaya ɗaya babu ko kwara daya babu babu ko kwara daya babu ko kwara daya Allah kai ba sai an gaya maka cewa akwai bayin Allah da suke wannan wuri addu'a ba idan ka je garin Gondo abin da zaka samu kenan idan kana so ka jaddada imaninka to ka dan shigo wannan jihar nan da zaka shigo ka zagaya da wuya kaga ko karuwa rabin cinye ta a waje zuwa ƙasa Allah ya hana su shigo muku cikin wannan yankin wannan alama ce ta wannan area ce mai albarka Allah ka kara mata albarka saboda haka ina taya mu murna kwarai da gaske na bude wannan masallaci shugaba na kungiya ta ƙasa tun a cikin watan Ramadan ya fara gabatar da tafsiri a garin Adamawa ba ai kwana goma yana tafsirin ba Sarki Salman na ƙasar Saudiya ta hanyar rabida ya gayyace shi a matsayinsa na jagoran ƙungiyoyin ahlus sunna na afirka ta yamma baki daya za a yi babban taro na maluman duniya gaba daya yana cikin maluman da za su yi jawabi a taron wannan ya sa shugaba ya yanke tafsiri ya ɗauki shugaban majalisar malamai na ƙasa taɓanika ji hadisi dr ibrahim jalo jalingo tare da associate professor director na basic education na ƙungiyar izala ta ƙasa baki daya farfesa ibrahim abdullahi rijiyar lemo suka rufa masa baya inda shugaba ya je gabatar da wannan jawabi a taro na duniya kuma aka ba shi kyauta ta girmamawa irin wacce ƙasar saudiya take baiwa manya-manyan mutane da suka yi fice a duniya a irin wannan yanayi shugaba yana dawowa kuma aka ci garin buga tafsiri 25 ga watan ramadan shugaba ya sake rintimar mu muka tafi ƙasa mai tsarki domin gudanar da ibada ta umra bayan an gama zama a madina da makka an kammala wannan ibada shugaba ce a tsaya a yi situ shawal a can bayan an kammala daga nan shugaba ya rintime ni zuwa kasar ingila inda aka je birnin london aka ci gaba da gudanar da waɗannan aikace-aikace na da'awa na tsawon kwanaki guda shida daga nan muka wuce kasar paris wato kasar faransa a babban birnin paris inda aka yi kwana biyu daga nan muka wuce kasar germany aka je zuwa birnin Hamburg inda aka yi wajen kwana hudu ana waɗannan aikace-aikace daga nan muka wuce zuwa ƙasar Denmark daga Denmark ne aka sake dawa zuwa Frankfurt inda aka gana da ƴan uwa musulmai da suke rayuwa a wannan wuri aka yi jawabai da nasihu da shawarwari sannan shugaba irin tibon muka dawo Najeriya ana dawowa Najeriya kuma ba a huta ba sai ga Sheikh Abbas Jega ya yi gayyata buɗe masallaci a nan jihar Kebbi shugaba ya ce Malam Abbas ya yi kira akwai bukatan ansa wal fawru da gaggauta fararun farilla ne a kamo hanya zuwa wannan wuri saboda haka ba sai an fada maka cewa shugaba ya ɗebo gajiya kamin ya shigo ba amma yana shigowa kabbarar farko da aka yi sai na ga shugaba ya warware to shugaba muna addu'a Allah madaukin sarki ya saka maka da alkhairi ya ƙara wa rayuwa albarka ya ku bayin Allah akwai hikima sosai da ake yin kungiya ta addini idan malamai kowane malami ya ja gefe ce shi shi kadai zai da'awar shi ba za su haɗa kai su yi da'awa a ƙungiyance tare ba to za ka ga ci gaban da addini zai samu ba zai yi sauri ba kuma sannan za ka ga da'awar ba za ta yi ƙarfi ba kamar a ce maluman sun haɗa kansu suna yin da'awar a dunkule wannan wani abu ne da idanu ka zai iya gwada maka ka kalli maluma da suke yin da'awa su kadai Allah ya sa wa da'awa albarka ana ta fafatawa amma ba za ka yi kwatanta natijar da aka samu da natijar da ake samu a inda maluma suka haɗu aka yi ƙungiya kamar ƙungiyar izara ba ba ka iya haɗa nasarorin ba ka iya haɗa natijar wataƙila in ya yi ƙoƙari shi ne ya ce ya gina akwai babban masallacin da yake da'awa da karantarwa watakila ya ce masallacin an samu nasara ya haifi masallatai guda biyu ko guda uku ko guda bakwai ko guda goma sha wani abu to ai ba za ka kwatanta ba da da'awa ta kungiya kamar kungiyar izala inda yanzu maganar da ake yi muna da masallacin juma'a wajen guda dubu goma a cikin wannan ƙasa ta najeriya masallacin juma'a da ya kai wajen guda dubu goma kuma kullum gina su ake kullum bude su ake gobe ma ga sabo za mu bude idan mutum ɗaya ne yake wannan da'awar za a iya samun wannan nasara ba za a iya samu ba masallatan kamsu salawat a ƙarƙashin wannan ƙungiya akwai sama da masallaci dubu hamsin da biyu zuwa yanzu ka faɗa min inda mutum ɗaya ya ma za ka iya sobazin da'awa wa yadda masallatan gaba ɗayansu a yayin da kake yin nasiha a masallacin ka kake karantarwa a daidai wannan lokacin za ka samu majalisi sama da ɗari biyar a izala da ana nasiha a daidai wannan lokacin maluma daban-daban jiha daban-daban gari daban-daban karamar hukuma daban-daban yadda muke wa'azi a wannan wuri a yau ba mu kadai ke wa'azi ba Allah kadai ya san gari nawa a Najeriya kungiyar izala ke irin wannan wa'azin a yau a gobe idan za a yi juma'a Allah kadai ya san wuraren da ake irin wannan wa'azi me ya bada wannan nasarar shine al'umma ce ta hadu aka ce bari a taro a yi aikin aidawar duk inda za ka shiga a Najeriya duk inda za ka je a Najeriya a halin yanzu gari inda akwai mutum talatin a garin sai ka samu yan izala a cikin gari akwai garin da za ka samu dan izala ko police station babu akwai garin da za ka samu dan izala ba dan sanda a garin ba soja ba malamin makaranta ba headmaster ba ba ba ba amma akwai dan izala sanadiyar me sanadiyar da'awa ce da al'umma ta hadu take yi shine babban abin da ya bada wannan nasarar ƙarƙashin jagoranci da shugabanci idan babu wannan babu yadda za a yi ka iya haifar da irin wannan natija a cikin al'umma yau izala da ana maganar Najeriya ta zo ta kara ɗaya Afirka ta yamma sati mai zuwa yin muna da tsawon kwana shugaba zai jagorance mu mu je ƙasar Kamaru da ƙasar Togo da ƙasar Ghana aikace aikace na addini me yasa saboda aikace aikacen kungiyar sun mamaye ƙasashen gaba daya sai gashi an wayi gari kungiyar izala tana da ofis a cikin birnin Makka mahaifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka yi aikin hajji haka maluma karkashin kungiyar za a rinka zagaye masallatai a cikin garin Makka ana wa'azi gwamnatin Saudiya ta hanyar jaliyar jali kungiyar jaliyat an ba da lasin lasin na izini wa malaman kungiyar ba da ka muke yi ba kowane malami da lasin ɗinsa da hotonsa da sa hannun wakilin hukuma wannan malamin an yarda da aƙidarsa an yarda da karantarwarsa an yarda da addinin shi an ba shi dama ya zagaye ko ina cikin garin maka isar da sakon Allah haka za a bi angoyoyi tun daga kullun kwai hoshi bukur hayyu magariba wadi sagala dal'a mai gammo masjidul isa masallacin dan gobir ina ina ina haka ake zagayawa duk masallatan nan sai an karaɗe su an yi sanda sakon Allah madaukakin sarki idan da ba kungiya bace kuna ga za a samu wannan nasarar a ƙasar Saudiya akwai 'yan Najeriya da adadin su ya kai wajen mutum miliyan biyu waɗanda adadin su ya kai mutum miliyan biyu nan mun samu takardar yabo daga gwamnatin Saudiya cewa da'awar da kungiyar Izala take yi ta ba da gudunmuwa kwarai da gaske wajen ƙara gyaruwar halaye da tarbiyyar wannan al'umma ta take zaune a wannan wuri wannan shi zai nuna maka aiki ne da al'umma take yi yanzu haka mun san jarabawa da ƴan uwanmu a wannan wuri suke ciki na rushe-rushe da ake yi an rushe gidaje da yawa an rushe masallatai da yawa amma muna nan muna addu'a Allah madaukin sarki ya sama musu sauki ya sama musu sassauci ya kuma sama musu mafita ya kuma sama musu wasu masallatan da za su ci gaba da ibada suna bauta wa Allah madaukakin sarki tun ana maganar Saudiya aka dawo ana maganar cewa da'awar ta shiga kasashen turai yanzu Europe gaba daya ka je ka ga yadda ake da'awa ta sunna akwai kungiyar sautin sunna Europe wacce suke kawance da kungiyar Izala ake wayannan aikace aikace na yada wayannan da'awa a cikin wayannan kasashe ba nan ba yanzu haka mun samu gayyata ofishin shugaba daga Bangkok wace ƙasa kenan ƙasar Thailand an samu gayyata domin da'awa daga Australia can ƙarshen duniya can inda an hura ƙaho daga nan za a rintimo kenan da'awar ta mamaye duniya ko bata mamaye duniya ba ta mamaye duniya me yasa ta mamaye duniya saboda ba aiki ne da mutum da yake yi ba aiki ne da al'umma take yi tun muna maganar gina makarantun firamare aka dawo sakandare aka dawo tashirin institution yanzu har mun kai ga muna gina jami'a makarantun kiwon lafiya ba mu san adadin su da kunya take da su ba yanzu a Najeriya kwaleji kwaleji da ke bada NCE suna nan duka a cikin wannan ƙasa saboda aiki ne da al'umma da jama'a suke yi mutum ɗaya ba zai iya yin wannan ba shi yasa muke kira ga duk wani ahadin sunna mai kira zuwa da'awa ga sunna in dai zaka kira zuwa ga Qur'ani da hadisi alkitabu was sunna ala fahmi salafi salih wannan kungiyar taka ce ba ta kowa bace kofa a bude take ka zo mu hadu bid'a da shirka wa mata fadabdaba alaihim rabbuhum bi dhanbi na faɗa muku cewa duk mai da'awa idan yana tare da jama'a da wata fi ƙarfi kuma ya fi samun tsaro ya za ka gane wannan ɗaya daga cikin annabawan Allah mutanensa kafirai suke masa barazana suke cewa la nafqahu kaseeran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa qalu ya salihu qalu ya shu'aibu
كثيرا مما تقول yawa وإنا لنراك فينا ضعيفا mu je gaba dan gari ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز wace ansa ya basu ألا يا قوم أرأيتم إن كنت wala ya على qaumi arhani azu alaikum ألا يا billahi wa قوم أرهقي takassubu أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ya gangara إن ربي بما تعملون sai ku ce محيط Allahu akbar Allahu akbar kafirai a zamanin annabi shu'aibu suke ce mashi ya shu'aibu ya kai shu'aibu ma na fukahu kasira mai mata kulu kana ta bayanai mu fa mafi yawan abin da kake magana nan ba ma ganewa ka ji kafiri da shiga taga wannan bakar magana ce aka yi wa annabin Allah sai suka ce walaula walaula rahaduka ba domin jama'ar ka ba wal- wa inna lanaraka fina da'ifa kuma muna ganin fa ka- fa kai mai rauni ne fa a cikin mu kai fa ba kowa bane you are just a common man walaula rahadu ba domin jama'ar ka ba jama'ar da ke tare da kai larajam naka da mun jefe ka wa ma anta alaina bi aziz da kai kadai ne kai dai kai kadai wallahi baka isa ka gagare mu ba da Allah barin tambaye ku me yasa annabi shu'aibu ya gagare su yana shi kadai ko saboda yana tare da wa yana tare da jama'a kenan jama'ar da ke tare da shi sun ba wa'azin kariya ko ba su ba wa'azin kariya ba sun ba da awa security ko su ba da awa security ba shi yasa zaka ga wani lokaci malamin da ke cikin jama'a ke tare da jama'a sai tuntuben baki ya same shi ya baro ta akan mimbari ana so a yi kule kulin rakiya da shi sai ka gwamnati ana aunawa sai a ce to ya fi sauƙi a bata ta wuce haka sai a yi mai sai a bata ta wuce haka saboda yana tare da wa yana tare da jama'a da shi kaɗai ne sanda za a huju-huju da shi mai nawa ma bai gani ba kenan da'awa a cikin ƙungiya tana ba mai da'awar security tana ba mai da'awar kariya saboda a cikin al'umma yake tafiya wanda ya koma gefe tsuguna rabin kura daga ke sai ya yanki za ka ga ya fi kowa shan wahala a cikin harkar da'awa ɗan kuskure kaɗan sai wani ciyaman na lokal gaman ko wani gwamnan hana shi zaman lafiya yau ka ji ya tsallaka ina gudun hijira gobe ka ji wanda da cikin jama'a yake sai dai a zo a zauna a tattauna a fahimci juna an gane karatun Now, to ku saurara ku ci ai ba shi kadai ba adaran ma now, annabi ludu ai yayi wasu manya-manyan baki masu daraja waɗanda suka zo annabi ludu hankalinsa ya tashi falamma ja'al rusuluna lula فلما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم me ذرعا yasi a wannan lokaci وقال هذا يوم عصيب annabi ludu ga baki yayi na wasu matasa kyawawa ko gemu ba su fara ba da kaga su kaga yara masu mutunci ana murna an gaba ko amma shi ina hankalinsa ya tashi fuskarsa ta canja akwai abin da ya sani da su matasan ba su sani ba watakila wakala buɗan bakin sa ya ce haza yawmun asu wannan kuma rana ce ta mu- yau an shiga uku yau rana ce ta tashi hankali mun shiga bala'i yau rana ce ta musifa saboda ya san me zai faru mutanen garin fasikai ne in sun ga matasa irin wannan ba za su basu ba za su kamo su da tsiya tsiya sai sai su yi luwaɗi da su me ya faru a wannan lokaci ana rama وجاءه قومه يهرعون إليه ashe mutanen gari har sun samu labarin an yi bakin matasa gidan annabi lulu nan take suka zo suna sauri suna gaugawa an nufi gidan ana ta kiran juna ana fa an ce akwai wasu baki sun zo maza mu taho maza a taho kaga haka sun yi gangando sun nufo gidan me ya faru a wannan lokaci ومن قبل كانوا يعملون السيئات Allah ya ce kamin zuwan bakin da mutanen garin criminals ne sun kasance suna yin ta'addanci suna aikata alfasha suna aikata luwaɗi inequality babban bala'in da ke damun al'umma a halin yanzu kaga matashi ya je ya tare a Abuja shi ba honorable ba shi ba SA ba shi ba kasuwa yake ba ka rasa yadda akai amma zai sa gezira zai sa koba shi yana shining zai rinka takawa yana bonsi har da wata 'yan mota kar ya saurin baka sha'awa tsaya ka bincika in ba sa'a ba dan suruka ne yadda ake kama wa karuwai ɗaki haka ake kama wa matasa ɗaki abuja ana lalata da su akwai wanda ma yanzu sun balle masa sifirin da ta kashi bai iya rike kashi yanzu sai ya sa mai famfas ɗin yana tafiya ka yaro yana tafiya sai ka ce agwagwa kuma matasa ku yi hattara matasa dauke shigin birane yanzu da 'yan mata ake amfani ana yaudarar matasa sai ga yarinya kyakkyawa ta yi shiga tsirara tsirara da ka taya ka ji abin arha arha ka bi a hankali No. Can, you should be very, very careful. Abin da ya faru a Kaduna kenan. Kawai matashi ya dan taba ya taya sai ta ji abin arha arha. Sai ya ce su je zai kama musu daki. Ta ce ba sai ka kama wani daki ba. Mu je gidanmu. Ya ce gidanku baki da hankali ne. A ta ce what is the problem? Ya ce iyayenki ba. Ta ce ai duk ba sa nan. Ai suna Bulgaria sun tafi hutu suna Europe. ni kadai na saura a gida ni ma ina jarabawa a makaranta ne inda kammala ran Monday zan bi su a jirgin ranar Monday zan je Abuja in in bilar Tanza ba ku ta ce ba ku gidan sai mai gadi ko mai gadi nawa ne ya san harkoki na aka dauki gaye aka kai shi ga wani katafaren gida tai hon aka bude gate gaye aka shiga yana kallon interlocking yana kallon tarazo yana kallon marbles suna sheƙi ga fulawa aka je aka buɗe wani falo ya ga wasu kujeru ga air conditioners falo ya ɗabi sanyi ga chinese carpet ga spirit air condition ga ɗima-ɗiman kujeru two seater one seater three seater ga wani plasma television ya yi kaf ta ce zauna ina zuwa sai ta hau sama kan bene can sai ta sake saukuwa ta ce zo mu koma falon babana na sama ya ce to gaya yana taka matakala yana yan kalle-kalle yana kallon wani bracket yana zara ido ya je ya samu wani irin falo da wani irin pop ta ce ka zauna ka sake jikinka feel at home feel at home gaya ana wani bonse ta ce bari su kwa kasan kamar drinks ya ce to shi kenan aka kunna masa talabijin yana kallo ta sauka ashe ta gama aikinta ta karbi kudinta ta wuce kawai sai ga su firda-firdan kati suna haurowa sama gaya na zaune kai e me ya kawo karan gidan ya ce wata gaya ya gama layi suka kama shi suka burɗe mai kunne kamar mashin suzuki aka bude masa wuta sai gashi ya sauko yana tafiya kamar wata agwagwa an fafare shi gaba daya bunsuru an je barbara unfortunately an dawo da ciki haka wayannan mutane suka zo Allah ya ce wa min qablu kanu ya amalu da sayyi'an me ya fada musu Allah ya qaumi haula'i banati hunna athaharu lakum annabi ruda yace ya ku mutane na ku ji tsoron Allah kar ku taba wayannan matasa ga ƴaƴa nan mata kuna da su a cikin gari ba ba ku da su ba ku je ku aure su mana ai hunna adharu lakum ai sun fi tsarki a gare su sai yace ƴaƴa na mata domin kowane annabi uba ne ga al'ummarsa ba wai ƴaƴansa ne haifa yake magana akan su ba me ya faru fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi yace ku ji tsoron Allah kar ku kike tare cikin lamarin baki na alaysa minkum rajulun rashid annabi ne yace wani taron kun nan babu wani natijo mai hankali babu wani shiryayye babu wani da tsatse da zai gwada muku abin da kuke yin nan ba daidai bane me ya faru ana rama قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك وإنك لتعلم ما نريد sun ce dakata dakata lulu magana mu je mu nemi mata kai kasan mata ba ma sha'awar su babu abin da ya hada mu da su wa innaka la ta'lamu ma nurid kai ka san me muke so Shi ne neman maza ta baya annabin Allah hankalinsa ya tashi gaye bako a garin gashi shi kadai a gare akwai wata magana da ya mai ban tausayi me ya fada قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن wadan شديد bakin sa sai ya ce law anna li bikum quwwatan wallahi da ina da karfin da zan iya yin maganin ku ba ku sai ku cutar da baki na ba amma ni kare kun fi karfi na ban da wannan karfin aw awi ila rukunin shadid da ina da wata jama'a mai karfi da zan fake zuwa gare ta ta zo ta taya ni wallahi da ba ku cutar da baki na ba annabin Allah yana burin da akwai jama'a mai karfi da za su zo ta taya shi hadu da ita a aikin da za a samu nasara fiye da shi shi kadai sai kai da zaka dauka ka na kai kadai dan wannan abun da kake gurgura in gwamnati sun zo jira ba guje da maka kai ma za a dan jiho tunda an jiho kai ne babba a majalisi kai zaka murkushe sai ka dauka cewa wai wannan ya wadatar da za ku haɗu ku taru ku gina al'umma ku gina addinin addinin sai ya rike kowa da kowa babu wanda addinin ba zai rike ba kenan annabi ma yana sha'awar yadda zai samu jama'a haru ya aiki da ita kai bari in tambaye ku a duk halitta Allah wa Allah ya fi so annabi Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma shi kansa annabi sai da Allah ya gwada masa aikin nan kai kadai ba zai yiwu ba sai Allah ya kawo masu imani da za su taya ka sai ya hadu za a yi shi huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil هو mu'minina الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم yawa لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم Aha.
ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم Allah madaukin sarki yace huwal ladzi ayyadaka bi nasrihi Allah shine wanda ya taimake ka ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wata nasara ta musamman daga wajensa bayan nasarar da Allah ya turo maka daga wajensa wa bil mu'minina kuma sai Allah ya kawo mu'mini suka zage ka suka taimake ka domin wannan aiki ya nasara shi yasa Allah bai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kare ba sai da ya zage shi da suwa sai da zagaye shi da masu imani Allah ya kawo masa sayyidina Abubakar wanda zai dauka dukiyarsa gaba ɗaya bayar domin Allah Allah ya kawo masa Umar dan Khattab wanda zai iya raba dukiyarsa biyu ya bada rabi fi sabilillah Allah ya kawo masa Abdurrahman ibn Auf wanda zai iya daukan auqiya dubu hudu ya bada fi sabilillah Allah ya kawo masa su Usman ibn Affan kasur gumin mai arziki wanda sanda za a je yakin tabuka ya miƙe ce ya rasulallah ga raƙuma ɗari na bada da abincin raƙuman da takubban da wanda zai hau raƙumin zai yi yaƙi da shi da abincin sojan da zai hau raƙumin har aje yaƙin a dawo da cefanen gidan sojan har aje a dawo na bada raƙuman guda ɗari da abincin waɗannan sojoji ɗari gaba ɗayansu da makamansu annabi ya ce Allah maka albarka ya ƙara miƙewa ya ce ya rasulallah da na ba da raƙumi ɗari yanzu na ƙara raƙuma ɗari biyu takobi ɗari biyu abincin soja ɗari biyu abincin raƙumi ɗari biyu har aje yaƙi a dawo ɗari ga ɗari biyu nawa annabi ya masa addu'a ya sake miƙewa ce ya rasulallah da ɗari uku to na sake ƙaro ɗari uku da raƙuman da takubban Allah baka albarka ya miƙe shi ya rasulallah na ƙaro ɗari hudu raƙumi dubu da abincin soja dubu da cefanen soja dubu wannan bai isa ba ya ɗebo zinari da ya zube gaban manzo Allah manzo Allah yana jujjuyawa da hannu yana cewa ma darra Usman ma fa'ala ba'da yau daga yau duk abin da Usman ya aikata wallahi sai ya shiga aljanna ba zai cutar da shi Allah ya kawo masa su Khalid ibn Walid Saifullah al-Maslul manyan kwamandoji wanda in aka je fagen daga ba ja da baya forward ever backward never Allah ya kewaye shi da runduna da zarata da aka zo aka rinka ɗauki ba daɗi sai da aka gina wannan addini kenan wannan addini mutum ɗaya bai iyawa sai an yi mai sai an haɗu gaba ɗaya tukuna za a iyawa yayin da aka haɗu aka yi taron dangi wannan shine hikimar kafa ƙungiya domin a haɗu gaba ɗaya aikin addini ƙungiyar izala idan za a shiga ciki da Allah zuwa ake yi a baka membership card kenan ba jam'iyya bace ƙungiyar izala in za ka shigo taro ake yi a karbe ka ce yau za ka dikamfin za ka shigo za ka dikamfin daga bida kawai ka yi karatu ka gyara kawai ka zama ɗan izala duk inda kake a duniya kada kan ƙuran da ko ka san izala ko baka santa ba mu a wajen mu kai ɗan izala ne muna tare da kai ɗari bisa ɗari duk malamin da ke dawa kan kan sunna a Najeriya izala muna tare da shi 100 bisa 100 muna kuma goyen bayan shi akan da'awar sunna 100 bisa 100 ba kungiyanci bane kungiya ce da ake haduwa a gina addini jama'a ce ta da'awa ina kuka samu hujjar kabata a qur'ani muka samu hujjar kabata a ina ayat take tana cikin suratu ali imran in ba tsoro ba a karanto ta wal takum minkum ummatun yad'una ila ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون Allah madaukin sarki yace wal takum minkum ummatu ku al'umman musulmi lalle a cikin ku a samu ummatu a samu me kenan ba ku an samu ba aka ce walta kun minkum lalle a samu daga cikin ku kusuwa mutanen duniya ayar da mutanen duniya take magana ko da musulmi take magana ayar da ta ce a samu a cikin ku ku musulmi ko ku mutanen duniya ya muka yi muka gane ku musulmi ake magana kai siyakin ayar koma daga baya ala rama ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق kaga تقاته mu yin zalaba ma kusa فلا da kara تموتن إلا وأنتم مسلمون Allah ya ce ya kore suka imani ku ji tsoron Allah iya daidai gurgurun yadda za ku yi jin tsoron Allah kar ku yadda ku mutu sai kuna musulmi ayar da musulmai take magana masu imani ko da mutanen duniya kun yadda da wannan wanda ya yadda ya ce Allahu akbar to ci gaba ci gaba ci gaba ci gaba واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا Allah ya ce ku riko da igiyar Allah, ku riko da la ilaha illallah kada ku rarraba, da masu imani ake magana ko ana magana da musulmai da kiristoci da konko da bulus da da da da da Jonathan da Birgila. Da wa ake magana? Da aka ce wa tasimu bi hablillah, su aka ce su haɗu su dunkule. Ci gaba.
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم Allah ya ce ku tuna ni'imar da Allah ya muku, da can ba kuna gaba da juna ne cikin kafirci, fa allafa bai da ƙulubi ku yanzu kuma sai Allah ya haɗa zukatanku. Mutanen duniya ko musulmai? To ci gaba.
فأصبحتم بنعمته Sai إخوانا kuka wayi gari da ni'imar Allah da ni'imar musulunci kun zama ‘yan uwan juna. Da su wa ake magana? Ci gaba!
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها Ya ku musulmai su imani ku tuna da kuna bakin gabar wuta, Allah ya tsallakar da ku daga nan. Da su wa ake magana? Ci gaba!
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون kamar haka Allah yake bayyana masu ayo- yake bayyana muku ayoyinsa domin ku shiryu da wa ake magana to ci gaba ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر Allah ya ce to lallai a samu a cikin ku ku zuwa yawai kai ba malahikin Allah ba dole ka yadda musulmi ne kenan a cikin ku ku musulmai sai Allah ya ce a samu ummatu a cikin ku to menene ummatu kaji wani shan wai jama'a to ai jama'a larabci ne ba Hausa bane ana rama Na'am.
hadha yawmul fasli هذا يوم الفصل أها.
جمعناكم والأولين fatawalla fir'aunu فتولي فرعون فجمع كيده ثم an أتى yaquluna nahnu أم jami'un يقولون نحن جميع منتصر sayuhzamul jam'u سيهزم الجمع ويولون الدبر zalika yawmun majmu'un lahu nas ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود kenan kalmar jama'a larabci ne ko Hausa ne to menene ummatu al'umma to al'umma shi ma larabci ne wa inna hazihi ummatukum إن هذه أمتكم أمة واحدة aha wa anna hazihi وأن هذه أمتكم أمة واحدة an takuna ummatu أن تكون أمة هي أربع من أمة ya nuhu ibil bisalamin minna wa إلى barakatuhu alayka نوح اهبط بسلام منا وبركات mu عليك je gaba mu je gaba وعلى أمم ممن معك aha وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب wa min أليم marka laqada وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون wa min qaumi musa ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه kai ku ce يعدلون Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kenan ummatu shi ma menene da Hausa nake so a fassara min menene ma'anar lalle cikin ku ku musulmai a samu ummatu oh ba wata fassara ban da wani abin da ake ce ummatu shine kungiya nasi da ya ce lalle a cikin ku musulmai a samu kungiya sai dai kungiya wace iri kungiyar yan kwallo ƙungiyar 'yan jita, ƙungiyar 'yan Kannywood, ƙungiyar 'yan Bollywood, ƙungiyar 'yan asalin mutanen Kebbi, ƙungiyar PDP, ƙungiyar APC, ƙungiyar Abga, Real Madrid, Arsenal, Barcelona. Wayannan ƙungiyoyin duk akwai su ko babu su? Su ne aka ce a samu. To waɗanda ba a ce ba a samu ba, har yau ban ji wani ya ce sai an kawo haya ba. To a saurara a saurara, a saurara a saurara. Ana ramma, wata ƙungiya ce aka ce a samu menene aikin ƙungiyar? Wata kun minkum ummatu ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أها.
ويأمرون بالمعروف وينهون عن wani المنكر certificate Allah ya ba su.
أولئك هم المفلحون.
المفلحون
Allah ya ce kungiyar da nake so a samu a cikin ku ya ku musulmai ya zama aikin kungiyar shi ne da una ila alkhairi suna kira zuwa ga alheri suna kira zuwa ga tauhidi suna kira a kadaita Allah suna kira a biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna kira a rike sunna suna kira a dage wando suna kira a aje gemu suna kira a yi sallah kan lokaci suna kira a karantar da matasa suna kira a karantar da mata suna kira shugabanni su yi adalci suna kira talakawa su yi biyayya suna kira masu kuɗi su taimaki talakawa suna kira a bada zakka suna kira a ciyar da talakawa suna kira a yi azumi suna kira a kyautata makwabta suna kira a sada zumunta suna kira suna kira suna kira wace kungiya ce ke wannan aikin kungiyar izala wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da abin da shari'a ta san da shi aje aikin hajji ayi safa da marwa ayi dawafi aje muzdalifa aje bishe dan
الله أكبر
wa yanhauna 'anil munkar suna hani daga munkari suna hani kar ai bid'a suna hani daga laya suna hana shan rubutu suna hana shirka suna hana baro uwa uba suna hana kauda tsiri kaskaifi kauda bara ƙarya kake ko mana ba kai saka kawar ba balle ba da ta riga ta wuce suna hana damfara suna hana sata suna hana shan kwaya suna hana shan shisha ruwan kwata da kashin gadon gare kwarantin flut shakan man fetur suna hana murkushe 'ya'yan mutanen jikin katanga suna hana firan no gap
da Allah wata ƙungiya ke wannan aiki ba ku an samu ba
kenan Allah ne ya ce mu kafa wannan ƙungiyar ko ba Allah ba ne da muka kafa umarnin wa muka bi aikin da Allah ya ce mu yi shi ake ko ba shi ake yi ba yanzu ba ga masallaci an gina za a bude ɗaya daga cikin aikin ne ko ba ɗaya daga cikin aikin ba ne sai Allah ya ce to ku saurara ku ji wa ula'ika humul muflihuna masu wannan aikin su ne masu samun babban rabo wallahi ga babban rabo ya tabbata yau izala ta zama hantsi da gidan kowa yau gwamnoni kyamar bid'a suke yi sarakuna kyamar bid'a suke yi na faɗa muku duk wani babban sarki da ya mutu a Najeriya dan bid'a bai ƙara hawa ahalin sunna suna nan su yi kwantar bauna a gidan gidajen sarakuna in mai martaba dan bid'a ne yana bingirewa kawai sai kaga wani ahalin sunna sunna ta shiga kasuwa ko ina bid'a ta zama kauyanci yanzu aka ganka da guru sai ta mamaki in an ganka da kwadale Allah ya karata ya wuya sai ta mamaki in an ganka da carbi ko ina tuntaye sai ka ce hanjin akuya kana tafiya kan hanya kana Allahu Allahu Allahu kawai da an ganka an gama haukaci original not for social code ko a ci gaba da wazi yayin zana sai gari ya waye ku shirya duk wanda ya shirya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wala abu basir kaga wani goro can hatsayi yake karawa Allahu akbar wanda tunda shi goro ne in an ce ko ba gida ba yanzu matsala ne a zauna nan har safe ma duk daya wai makafi sun yi dare to ba za mu kwana ana wa'azi ba amma ba a tashi daga wa'azi ba za a ci gaba da wa'azi ba a tashi daga wa'azi ba shugaban kungiya na kasa fadilatu shek imam dr abdullahi balalo yana nan ya dawo da dumi-dumin sa daga turai ya je ya yi wa turawa wa'azi zai kuma zo ya hauka wannan mimbari da dan Allah shugaban alaramomin Najeriya gaba da alaramba Abubakar Adam tsohuwar zuma da ke ake magani yana nan to ni ma ban sani wata kila cikin masu cewa sai safiyar wata kila wa'azin da yau hatta madala ilfaja walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran ولو lahum أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا me Allah zai musu yi su yi aiki da وإذا wa'azi لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما me Allah zai kara musu da shi ولهديناهم صراطا مستقيما aha kitabu ختامه مسك wa fi zalika وفي ذلك فليتنافس المتنافسون المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله